وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برده يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من بعدهم كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الله الذين آمنوا ليستخلفن يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تدعون من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوانكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا وليعلم الله الذين يتسللون منكم الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض وليعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم أي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا شد قوة رمضان إجراء النبي صلى الله عليه وسلم دونها في حدود أربعين شدة wanda ya dace da shidda ga watan uku shekara ta 2025 muna ci gaba da yin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu luqman mun tsaya daidai banin Allah subhanahu wata'ala waqsid fi mashika waghdud min sautik inna ankara al-aswati la sautul habib bayan Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin wato hikima da baiwa da kyauta mai girma da yi luqman da kuma bayanin yadda luqman ya karɓi wannan hikima ta Allah da ya bashi ya ja hankalin ɗan shi ya mai nasiha game da bautan Allah subhanahu wataala da kuma rayuwar duniya sai Allah subhanahu wata'ala yace alam tarau anna Allah sakhara lakum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير الله تعالى يتي ألم تروا شمك غنبا أصل تروا ترون نهاية سيأك شافي نون صبد لن فراك ترون مجزوم نيه bimi bi hadfin nun saboda tarawna yana daga cikin al'afalin khamsa tarawna ya rauna haka ne ko taraina da kuma mi tarawna ya rauna taraina ina guda yake saura biyu raina ya rauna raina
ya raina ai mace ce taraina mace ce kina gani
Irani.
Yawwa, karayani da yarayani su biyar ne cikin larabci aka su. To Allah ta ya ce alam taro ba ku gani ba annan Allah cewa lalle Allah sakhara lakum ya hore maku ma fi samawati dukkan abin da ke cikin sammai wa ma fil ardi kuma Allah ta'ala ya hore maku duk abin da yake cikin kasai ana yin shi ne domin ku ana Allah ta'ala yana fadakar da bayan shi masu imani akan nemomin da ya musu a duniya cewa Allah ya hore musu abin da ke cikin sama abin da ke cikin ƙasa duk abin da ke cikin sama Allah ya hore mamu shi na taurari waɗanda mutane suke neman haske da su da daren da ranarsu kamar wata kamar rana kamar sauran taurari da kuma abinda Allah ya halitta a cikin sama na gizagizai da ruwan da Allah yake saukarwa da kuma kankara kankara wadda take tarwa da kuma kankara wadda take ta gari duka kankara wannan wanda ana ruwa suna abin nan kankaru ana ruwa ko duka horewa ce ta Allah subhanahu wataala nema ce ta Allah kuma Allah ta'ala ya sanya saman nan ta zaman torihi ce gare mu tsararren rihi wanda ba wanda ya sai taba shi waje'alna sama'a saqafan mahfuza Allah ya ce mun sanya sama ta zaman torihi ne tsararre amma duk da haka Allah ya ce wa hum an ayati ya mu'ridun mutane suna kau da kai daga alamomin ikon Allah da suke cikin sabbai haka ma kasan nan da muke takawa Allah ta'ala ya hore mu abin da ya halitta a cikinta na ainihin tabbatarta da ƙoramunta da gulabanta da tekunanta duka Allah ya hore mu duka ya bamu da itacenta kala-kala ga sunan da waɗanda suke da inuwa da wanda ba su da inuwa da waɗanda suke da ‘ya'ya da waɗanda ba su da duka Allah ya hore mana da shirkoki shimkar da za mu ta ce ta dawa ta masara ta wake ta alkama ta shinkafa duka Allah ya hore mu da ‘ya'yan itace ga sunan duka Allah subhanahu wataala ya mamu wannan Allah ya ce shin ba ku gani ya ku bayina ba ku ganin irin wannan nema da na muku waɗannan nemomi waye sai samun muku da su in ba ni ba ba wanda ya samu mu mutane waɗannan nemomi sai Allah subhanahu wataala Allah ya ce wa asbagha alaikum ni'amahu kuma Allah ta'ala ya cika muku nemomin shi ya ba ku nemomin shi cikakki nemomi da yawa a zahira waɗanda suka bayyana walbatsina da kuma waɗanda suka koyu waɗanda kuke gani da waɗanda ba ku gani waɗanda ake gani da waɗanda ba a gani nemomi waɗanda suke Allah ta'ala ya mana su manya-manya su ne kamar aiko annabawa da manzanni da Allah babban nema ce domin su suka gaya mu abin da yasa Allah ya halicce mu Allah ya saukar da littattafai domin su ma su ci gaba da tunatar da mu me yasa Allah ya kawo mu duniya kasa Allah mai tausayi ne ya halicce mu ne don mu bauta mashi kuma ya yi kowa annaba sun kada da tabai wannan tausayi ne na Allah da Allah baya da tausayi sai ya kyale mu shiru ya halicce mu don bauta kuma ba zai gaya mu ba wanda ya ga bautar ta burge shi yayi ya ranar kiyama ya samu aljanna wanda kuma bautar bata mashi ba ya ji ranar alkiyama Allah ya tura ya wutar jahannama to Allah ba haka yake ba Allah mai tausayi sai ya yi ko manzanni ce ku ta gaya masu kuma da manzannin suka wuce bai ce shi kenan ba tunatarwa ta kare ba ce malamai magada annaba su ci gaba ci gaba da gaya ma mutane sakona wannan duk tausayi ne na Allah kuma ga littattafai nan a koya maka kazan na kana karantawa kana nazari kana dibawa kana ƙara rike abin da yasa Allah ya halice ka wannan duk tausayi na Allah duk nemomi ne waɗanda suke manya manya kuma su ne nemomi na hakika nema ta hakika ita ce nema ta imani da Allah wanda ya imani da Allah shi yake cikin nema yake cikin jin daɗi sai in mutum bai san mahimmancin imani da Allah ba sa'an nan ya rena imanin shi da Allah ya ɗauka azaba ce wahala ce kawai amma in ka san me yasa ka zo duniya to ka san cewa addini da aka haife ka a ciki addini da kake na musulunci to lalle babban ni'ima ce Allah ya ce wa minan nasi daga cikin mutane man yujadilu fillahi akwai wanda yake jayayya a cikin sha'anin Allah a cikin kasancewa akwai Allah subhanahu wataala kasancewa akwai Allah cewa Allah subhanahu wataala shi ya duniya shi ya halicci kowa ya samar da kowa to cikin mutane akwai wanda yake jayayya game da wannan bai yarda ba bai yarda akwai Allah ba bai imani da Allah ba yana ganin babu Allah cikin mutane akwai wanda yake jayayya game da aikowar da Allah ya ma annaba da manzanni wannan jayayyar da yake kuma baya da ilimi baya da wata makama ingantacciya baya da wata hujja kwakwara kawai tsarin rishin hankali ne amma ba wani dalili ke gare shi ba wanda ya ce bai Allah babu shi ko kuma dalilin da ya ce mashi Allah bai aiko kowa ba baya da wannan dalilin baya da wani littafi wanda yake littafi ne da ya samu cewa Allah ne ya ce a ce babu shi makasan ba yiwa ko Allah ce ya saukar da littafi kuma ya ce kan wanda ya ce akwai ne kasan abu ne da hankali ba ya dauka yasa Allah ta'ala ya ce bi ghairi ilmin ba tare da ilimi ba ashe ja'in ja inda ilimi ne yana da kyau jayayya da ilimi tana da kyau wala hudan sa'annan kuma babu shari'a wala kitabin munir sa'annan kuma ba ya da wani littafi wanda yake haskaka shi haka Allah ya bada a cikin suratul hajj wani wuri Allah ya ce minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi kullu shaytanin marid kutiba alayhi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila adhabi sa'ir Allah ya cikin mutane akwai wanda yake yin jahiliya ba da ilimi ba kuma yana bin dukkan shedan wanda yake kangarare ne mai taurin kai an rubuta ma shedan cewa duk wanda ya bi shi to lalle zai batar da shi ya kai shi zuwa ga wutar jahannama Allah ya kiyaye saboda haka mutane a zanki tsayawa gwargwadon abinda aka sani abinda ka sani ka tsaya kan shi wanda baka sani ba ka bar shi ka cikin shi domin yana cikin waminan nasi mai yujadilu fillahi bi ghairi ilmin wala wadan wala kitabin munir Allah ya kiyaye saboda haka kenan wajibi ne mutum ya tabbatar da samuwa Allah ya tabbatar da bautan Allah ya tabbatar da cewa Allah shi ne wanda yake da sunaye mafiya kyau shi ne wanda yake da sifofi mafiya ɗaukaka Allah ta'ala yana da sunaye kyawawa bal sunaye ma waɗanda suka fi kowane sunaye kyau walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye mafiya kyawu bauta mu Allah da su وذروا الذين يلحدون في أسمائه ولو ده ودن سكي بودي واسو كركتي a cikin sunayen Allah subhanahu wataala Allah yake sai ji zauna ma kami amalun da sanni za a sakarta musu da abin da suka zamanto suna aikatawa kuma Allah ta'ala ya ce qulil wallahu awdur rahman ayyam ma tad'u falahu al-asmaul husna cewa ku kira Allah ko ku kira Allah bi rahma ko da kuka kira to Allah ta'ala yana da suna mafi kyau kuma Allah subhanahu wata'ala ya ce Allahu la ilaha illa huwa lahul al-asmaul husna Allah ta'ala babu abin bauta da gaskiya sai shi yana da suna mafi kyau haka ma karshen suratul hashri Allah subhanahu wata'ala ya faɗa saboda haka kenan wajibi ne mutum ya tabbatar da wato yarda da cewa akwai Allah akwai Allah ba yawa ce duniyan nan kawai kowa ke samar da kai ko ba haka ba ba yawa ce kawai haka kowa ya ta samun kai haka duniya kawai ta samu kanta rana kawai ba wanda ya yi ta kuma take rike da wannan tsarin tun da muka tashi haka muka ganta ba mu taba ganin ta tsaya ba ta gashi ba ba mu taba ganin ta sauya wurin hitawa da wurin waduwa ba ba mu taba ganin ta ƙara girma ko ta rage ba yadda muka santa dai haka take inda take hitawa sa'annan kuma da inda take faduwa duk guda ɗaya ne kuma kakanninmu ma da kakannin kakanninmu su ma haka suka gani kaga wanda yana nuna ba ita ke yi ba Allah ne ke fitawa da ita daga gabas ya kada ta yamma kuma gobe a yi haka nan ko ba taba samun wata rana ko da su ɗaya ba a ce bata hito ba ko an taba samu a tarihi ba taba samu ba sai dai haskenta ya dan dishe haka shi ma sai a dare ba a yi ba kuma duka wannan cikin sarauta Allah ne haka wata haka taurari haka saman nan da ita ta samar da kanta da mun ga wata rana ta warga jiki wata taba wadawa ba haka kasa saboda haka ba yiwa a ce duniyan nan wato ita ta samar da kanta ba tare da Allah subhanahu wataala ne ya samar da ita ba wannan kafirci ne butulci ne rishin sanin ya kamata ne kuma auka ne rishin hankali ne ka ce wai duniya wai ita ta samar da kanta ta ce yanayi ne ce ɗabi'a ce a tashi dan adam har na ma kuza cewa suke ba haka yake ba da da biri ne ci gaba ne ya samu a hankali ne yana ci gaba a hankali yana ci gaba har ya zama mutum haka biri daban mutum daban dama akwai biri ko mutum daban inda ba kamanni ne kawai muka yi da biri ko ba ruwan suna nan ba su kare ba suna nan cikin daji ba zama mutane ba idan ba samu ci gaban ba a kenan dama Allah ya yi mutum kuma Allah ya yi biri don mutum don ka yi wasa da shi don ka kawo shi cikin gida ya ta tsalle-tsalle kana jin daɗi don ya mabanna cikin gona shi ne kawai biri daban mutum daban Allah da ya biri shi ya zaƙi shi ya kura shi ya dila shi ya kare duk shi ya yi su shi ya tumaki da shanu duka kuma shi ya yi mutum kuma ya yi mutum ne saboda ya mori waɗannan abubuwan gaba ɗaya hada farin cikinsu za ya kama asalin mu babar wai bane Allah ya kiyaye wa idza qila lahum ittabi'u wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba'ana أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير Allah ta'ala ce wa idza qila lahum kuma idan aka ce ma waɗannan waɗanda suke jayayya game da tauhidin Allah subhanahu wataala ittabi'u ku bi ma anzalallahu abinda Allah ya saukar da shi ga manzon shi sallallahu alaihi wasallam na shari'a wadda take mai tsarki ku zo ku ba abinda Allah ya saukar qalu sai su ce bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba'ana a mu dai za mu ba abinda muka samu uwayenmu da kakanninmu a kai shi ma'ana ba su da hujja sai bin iyaye da kakanni kawai shine hujjarsu Allah ta'ala ya ce awalau kana aba'uhum ko awalau kana shaytan yad'uhum ila azabi sai ko da shaytan ya kasance yana kiran uwayen nasu ya zuwa azabar wutar sa'ir kuma sai su bi shi su kiba abin da Allah ya saukar da shi ga annaba da manzanni in ka waka nan ne to ba su da hankali haka Allah ya faɗa cikin suratul baqara idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi abana aw law kana abahu la yaqiluna shay'an wa la yahtadun idan aka ce musu ku zo ku ba abin da Allah ya saukar da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai su ce a mu dai za mu ba abin da muka samu muka saba da uwayenmu da kakanninmu suna aikatawa Allah ya ce ko da uwayensu sun kasance ba su gane komi kuma ba su shiri ga hanyar Allah ba sai su bi su bana hankali yana hukunta cewa kana bin mutum ne idan ka san shiryayye idan ka san yana hankalta abu ka zo ka iske uwaye suna bin gumaka suna bauta ma gumaka sai ka ce saboda suna uwaye girmama su jiya mun karanta nan cewa girmama uwaye daban yawwabin Allah daban su uwaye suna nan da girman su ba za a bi su akan abin da yake batari da hallaka ba amma kuma ba za a yi musu rishin kunya da rishin ladabi ba suna nan matsayin su na uwaye amma ni yayin da suka ce ka zo ka yi abin da Allah ya hana abin da Allah ba ya so sai ka ki musu biyayya nan wurin amma kuma in an jima bayan kun sun sun yi da kai kakiya in suka kira ka kuma su nemo wani abu ka duka sai ka ba su su nemo wani yaki sai ka masu su aike ka wani wuri sai ka je amma magana su ce ka zo ka tsaya akan addinin su wanda ba na Allah ba to nan ba za ka yi musu da'a ba za ka yi musu biyayya ba da shi yasa Allah ta'ala ya ce walau kana shaytan ko da shaytan ya kasance da uhu yana kiran su ila azabi sa'ir ya zuwa wutar sa'id kuma duk da haka nan sai su kiban na Allah subhanahu wataala su bada shaidan to in suka bada shaidan ba su bada Allah ba ya nuna ba su da hankali ke ya nuna hankalin su bai amfani su ba domin hankali mai amfani shine wanda zai sa ka bauta ma Allah ka ba Allah ka ba annabi alaihi salatu wassalam shine cikakken hankali shine sanin ya kamata shine sanin daidai Allah ya sa mu dace ومن يسلم وجهه إلى الله ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور التي ومن يسلم وجهه إلى الله دون دا يميك فسك شزوها الله ma'ana duk wanda ya jawo ga Allah subhanahu wataala ya tsarkake aikin shi dan Allah subhanahu wataala ya mika wuya ga umarnin Allah subhanahu wataala ya bi shari'an Allah wa huwa muhsinun alhali yana mai kyautatawa cikin aikin shi yana mai kyakkyawan aiki daban abin da aka umarce shi da shi dabarin abin da aka tsawace shi daga aikatawa shi ake ce ma mufsid mai kyautatawa shine wanda ya aiki mai kyau aiki mai kyau shine wanda yadda aka ce kai haka kai abin da aka sa ka kai abin da aka ce ka bari ka bari ko kuma musin shine wanda yake bautan Allah subhanahu wataala tsakanin shi da Allah kamar da Allah nan ya tsare shi da kallo kuma haka nan ko kuma kamar ga yana yana ganin Allah in ba ya ganin Allah to Allah yana ganin shi haka ne ko to haka ake so kamar yadda ka san mutumin da ya saka aiki ya zo ya tsare ka dole ka bai aiki mai kyau mutumin da ya saka aikin gini kaga dole ka yakin gini mai kyau ko mutumin da ya saka ya san magewaya dole ka yashe ta gaba daya yana yana leka gaba ka rago wani abu dole ka kwashe duka ko ba haka ba mutumin da ya baka gyaran mota ya zo ya ga kujera yana kallo yana cewa ga wani wuri nan kaga dole kai wannan waya san aikin rashi ga wata waya nan baka dauki ga ga wata ga ta nan tana da ita ita baka mai da ta to kaga dole ka shiga cikin taitayenka dan adam kenan ba kai kai kai dubara ce kalan ko ba rana ce akwai nan wani yanzu rana ta zo nan kadan shiga inuwa ya ce a ina nan babu wani abu mu ma aikin mun shayin shahida ce ina nan ka dole kai aiki mai kyau to abin da yake wajibi gare ka kai hiye da haka nan in kana ibada san cewa Allah yana kallon ka to abin da ka yana rubuta maka shi yana nan rubuce ana tsare da kai ana kallon ka an sama camara irin ta Allah subhanahu wata'ala an tsare ka da kullu insanin azamnahu ta'iruhu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura kowane mutum yana da recording yana da recorder ta magana da ta bidiyo nan cikin wayar ranar kiyama Allah ya hinda maka a buɗa ma a kunna maka gaba daya yayin littafi ne kana karantawa kana ganin abin da ka aikata kana karantawa kana ganin abin da ka aikata to shafi ce mai isani to duk wanda ya mika wayan shi zuwa ga Allah subhanahu wataala yana mai kyautatawa Allah ta'ala ce faqad istamsaka lalle wannan mutumin yayi riko bil urwa da igiya al wuthqa mafi karfi mafi aminci wadda ba ta cirewa allati lam tisama laha ko wanda babu cirewa gare ta wata aya Allah ta'ala ce bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun bayan Allah ta'ala ya kawo maganar yahudu da nasara sun ce ba wanda za a shiga aljanna sai wanda yake ba yahudi ko ba nasari Allah ya ce waɗannan tatsuniyoyi ne kawai irin nasu ka ce masu ku kawo hujja ku wadda ta ce ba mu shiga aljanna sai ku in kun kasance masu gaskiya da Allah ya ce haka nan ne duk wanda ya mika a fuskar shi da Allah subhanahu wataala ya jawo ya bada haɗin kai ga dokan Allah subhanahu wataala alhali yana mai kyautatawa Allah ta'ala ya ce ta wannan ladar shi ta tabbata wurin Allah kuma ba tsoro a kansu ba su yin bakin ciki kuma Allah ya ce wa man ahsanu dinan ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا Allah ya ce wane ne mafi kyawun addini kamar wanda ya mika fuskar shiga Allah subhanahu wataala alhali yana mai kyautatawa kuma ya ba addini annabi Ibrahim me kake shi ka annabi Ibrahim Allah ya rike shi bada da gina shi saboda haka ana buƙatar cikin aikin mu zaman to masu kyautatawa masu yin aiki kyakkyawa bai kamata mu zake aikin duniya mai kyawu ba aikin lahira ko mu zake shi mummuna ba da sana da maka yake haka muke aikin duniya muna son shi da kyawu amma aikin addini ba mu son shi da kyawu ba mu damu da masallaci ya sha ado ya sha gyara mai kyau ba ya yi tsafta ba mu damu ba amma na kwanan ba muna damuwa ka zo kai suke dakin ka ba a share ma ba sai amma masallacin ka zo kai suke ba a share ba ruwanka ba da dakin Allah ne shi kuma dakin Allah ana son ya zaki kamshi ya zaki haske ya zaki walƙiya ko ba haka ba za ka kama masallatai galibi duk wanda za a shigo wanda yana da wadata za ka da tafi farba a tsafta mutum da tafin shi cikin mota yana yawo da yawo sai shanye da wani ko ya mance wani sai ya mance ma ya shigo masallacin ya ga masallacin ga yanan dai ga yadda yake sai ya koma ya dauko tafin shi to bai kamata ba ya kamata masallaci duk kwana daya a zaki share shi duk kwana daya in aka share shi to gobe ma a share shi in aka yi shara yau to gobe ma a share kullum a yi ta mai shara kullum a ta share shi ba za masallacin makka ba da na madina dawa da sai an share sha'awa ba ma shara ba wankewa ake duk awa daya ko kana sallah ko ba ka sallah su wadansa kawai aikin zuwa zuwa su ko kuna dawabi ko wasu dawabi ko ku dawabi kawai za su zo a tattare ko haka kawai a wanki kawai sai rinkalin motoci na shara da wanka kawai sun shigo da na'urar wannan mai tsinta kananan yan tsakoyi da wasu yan shararraki da zaki cincewa tana haɗe su tana macike su da haka ya kamata misali ne haka wurin ibada ne wurin ibada ana sa a samu a samu yanayi kyakkyawa domin shi zai ƙara sama natsuwa to haka muke ibadan ma sai mu yi ta bagan bagan ba ruwanmu amma rayuwar duniya ba mu yarda a ban bagan bagan ba da sai an darje ko ba haka ba sai an ban mai kyau baka yarda ka kawo nama gidanka ba amma ruwa ruwa a dafa shagar da kasni da komi yana ba dai nama bane kuma ya dawo yana kasni sai ka yi ta faɗa ko shinkawa ma a cikin ta waka nan bata dahu ba sashi ta dahu sashi kuma bata dahu ba kasan cikin ka kumburewa zai ko tuwa ka da ba shi kamar talki kana ɗiba to kana ci kamar kana ɗiba kunu kana sha kasan sai ka yi tseguri rayuwar mutum duniya dai ba musan maganta haka nan amma shi addinin musulunci da yadda muka yi shi Allah mai haƙuri ne to Allah yana son ihsani wa muhsinun Allah yana yaban kyautatawa mu kyautata ibada mu an halice mu ne dan ibada ba halice mu dan duniya ba kina ita kamata a ce mun gyara ta mun yi ta da kyau wannan yake nuna cewa mun san me ya kawo mu duniya mun san me muka zo duniya mu yi mun zo mu bauta ma Allah subhanahu wataala ba mun zo jin dadin duniya bane kawai sai Allah ta'ala ya ce ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور Allah ya ce to kuma zuwa da Allah ne karshe alamar aiki ba na dai duk kowa da kowa zai koma wurin Allah kowa zai koma wurin Allah subhanahu wata'ala karshe alamar da yana komawa ne zuwa ga Allah dama Allah ya kawo mu kuma shi za a mai da mu sai Allah ya ce wa man kafara fala yahzunka kufru wa man kafara fala yahzunka kufru ilaina marji'uhum fanunabbi'uhum bima 'amilu inna Allaha 'alimun bi dhati sudur Allah ta'ala ya ce wa man kafara duk wanda ya kafirta da Allah yake yarda da akwai Allah yake bauta ma Allah yake mika waya ga dukan Allah subhanahu wataala fala yahzunka kufru to kada kafirce shi ya bata maka rai dalai shi kawai rabu da shi bai cuci kowa ba sai kanshi haka duk wanda bai bauta ma Allah ba kanshi ya cuta kanshi ya rage yayi asara Allah subhanahu wataala dan ka kafirce bai ba za ka rage mashi komai ba yana nan Allah shi kuma akwai waɗanda suke bautar shi shi da yake da masu bauta wanda ma ba su tsayawa ba su gajiya in bukatar ibada yake yana da su in yana da bukatar ibada to yana da waɗanda za su mai ibada da yake zo su ne mala'iku amma ba da buƙatar ibada su ma mala'iku suna yi ne dan kansu duk wanda ya yi daidai to ya yi daidai din nan dan kanshi wanda kuma ya ya cuci kanshi bai rage Allah subhanahu wataala da komi ba a cikin hadisul qudsi Allah subhanahu wataala ya ce ya ku bayina da mutanen ku na farko da mutanen ku na ƙarshe za su haɗa a cikin wani fili ko kuma da mutanen ku na farko da mutanen ƙarshe za su haɗu akan mafi fajirci mafi lalacewar zuciyar wani mutum a cikin ku da babu abin da zai rage mulkin Allah subhanahu wataala mana da duk mutane za su zamantowa masu zuciya muguwa irin ta shedan kowa ya zamanto iblis ne kowa iblis ne gangariyar kafiri kenan da kowa zai zama haka to da ba abin da zai rage Allah kun tuna lokacin da Allah bai halice ku ba yaya Allah yake kayan ya halice ku yaya yake yana nan shi Allah yana nan kayan ya halice ku yana nan bayan ya halice ku yana nan yadda yake kayan ya halice ku babu abin da Allah subhanahu wataala ya canza shi Allah canzawa dan adam ba ta samu shi ba kamar kai bane dan adam mutum kaga kayan ya aure za ka ganshi matashi mai kyau kayan nan matashin shi kyakkyawa bai da matsala komi ya ta bodis da mutu ya ta kwanan rana ayi alau Bada an daura mai kura shi ke daga a hankali a hankali a hankali a hankali da yawa iyali shi ke nan shi Allah subhanahu wa ta'ala ka hanya halice mu haka yake kuma yana nan yadda yake Allah bai tsufa Allah bai canzawa yana nan Allah shi ta haka wanda ya kafarce to shi kenan dankan shi ta kafarce shi ya bata maka rai ilaina marji'uhum Allah ya ce mako musu ya zuwa gare mu ne wa yunabbihum sai mu ba su labari bima amilu game da da abin da suka aikata da abin da kai Allah zai gaya maka shi duka akwai littafi yana jiran ka ranar kiyama za a mika ma shi ko dai da hannun dama ko da hannun hagu Allah sa a mika mana hannayen mu na dama kowa sai an bashi fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa yaqulu ha umqra'u kitabiya wanda aka bashi littafin shi da hannun shi na dama saboda murna da jin daɗi ma zai ce ma mutane ko an sa ku karanta littafi inni zanantu anni mulaqin hisabiya domin dama ni na yarda da akwai wannan ranar za ta zo na yi imani kenan Allah ya ce to fa huwa fi yishatin radiya yana cikin rayuwa yardadda rayuwar da yarda da ita wace rayuwa ka yarda da ita irin wanda kake tunani ita za a baka wanda ka yarda wadda ba za ka yi korafi ba ba za ka yi kuka ba ba za ka koka wani bangare ba a ce to an dai samu abubuwa an dai gode ma Allah aljanna babu wannan rayuwa ce wadda sai Allah ba ya tambaye ka yaya ka gamsu ya ka ce ina gamsu Allah ce in ka san akwai raguwa ka gaya mun ya Allah mai baka bani ba wa huwa fi 'ishatin radiya bi jannatin 'aliya ina cikin aljanna madaukakiya qutufuha daniya iya itacen ta gasu nan kusa wa daniyatan alaihim zilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila iya itacen aljanna kusa suke kusa suke saboda kowane lokaci akwai su ba ba magana rani ba magana kaka ba magana kowane lokaci sa'annan kuma suna kusa in kana zanne sai ka cince su in kana tsaye sai ka cire su in kana kwanta ma sai ka cira abinka wuduhuwa dariya Allah ce kulu washrabu hadiya bima aslaftum ila yawmil khaliya Allah ya ce ya koyi aljanna ku ci ku sha a cikin jin dadin rai da farin ciki da murna saboda abin da kuka yi can baya kun yi aiki mai kyau kun yarda da ni ne abin bauta kun bauta mani kun yi sallah ba wasa kun yi azumi ba wasa kun bi dokoki na gaba ɗaya ba warki ba wasa ba ja da baya Allah ya ce to wa amma man uta kitabahu bi shimali fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wanda aka ba shi littafin shi da hannun shi na hagu zai cewa yau da yau kaina na mutu na lalace yau na gaba kalana inda ma ba bani littafi na ba wa lam adri ma hisabi ban san me hisabi na ba ya laita kanat alqadiya inna ma a ce ni kawai hallaka na aka yi shikenan ban ba tashi ba wa ta da ni ba yana da yana din wa Allah san cewa kuluhu fa kullu umma al-jahim sallu umma bi silsilatin zarwa sabahu la dirab fasluku me yasa innahu kana la yu'minu billahi al-azim saboda bai imani da Allah subhanahu wataala mai girma ba wala yahuddu ala ta'amil miskin kuma baya kwalitar da mutane akan abincin miskini sai dai ci shi kadai shi ba ya badawa kuma in yaga wani za ya badawa ma sai ya hana ce mutanen nan lalacewa da sun hana ba su kai ya kai baka lalace ba da Allah ya baka da ana lalacewa da kai wasu Allah ya ga lalata nan gari ka ana so a ba mutane kana hanawa ko lalacewa irin ta kuma Allah ya bar maka to yadda Allah ya daga maka ka samu kai ma daga mu wani samu arzikin Allah ne faɗi gare shi kuma aro ne duk wanda Allah ya bashi ko ma me Allah ya baka ba in baka yi abin da ya kamata ba to Allah zai jaye ka sai ya kawo wani a wurin ko mene ne haka Allah ya tafi in baka yi abin da ya kamata ba to sai Allah subhanahu wataala ya ce kawo maka baka iya tahiya da abin da aka baka ba ma ilimi ne ko ilimi ne ka tsaya kana wargi kana wasa sai Allah ta ya jayi ka da gare shi sai kawo wani wani mai ilimin wanda shi ba zai wasa ba shi ma ya wasa Allah ya jayi shi ya kawo wani haka Allah ya haka mulki haka wadata haka daraja haka makami haka matsayi dukkan nema ta Allah ta'ala in Allah ya baka baka abin da ya kamata mu to sai Allah ya ture ka ya kawo wani da haka Allah ta'ala sai ya bamu labarin duk abin da muka aikata wannan rana Allah ya ce inna Allah alimun bi zati sudur lalle Allah ta'ala masani ne game da duk abin da yake cikin zukata duk abin da muka rike cikin zukatan mu Allah ya san shi domin ilimin Allah ne da ba muna tafiya ne akan sanin Allah subhanahu wataala saboda ka ta abin da muka rike muka kudirce a cikin zuciyarmu mai kyawu Allah ya sani mara kyawu ma Allah mai girma da ɗaukaka ya san shi ya Allah ya ce numatihum qalila نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ Allah ta ya ce numatihum qalilan za mu je da su dadi jin dadi dan kaɗan za su ji dadi dan kaɗan ana rayuwar duniya jin daɗin ta ɗan kaɗan ne bai da yawa ko ba haka ba a zahirin shi yana da yawa amma batsanin shi ɗan kaɗan ne saboda karewa yake duk kololuwa kololuwa akwai mutanen da suka rayu shekara dubu wasu ma sun wuce dubu duniya suka rayu da ransu da layinsu shekara dubu wani da ɗari wani da ɗari biyu yau ina suke kaga dadi ya zama dan karen kenan amma ka hindumin ta zo sai kai dibin abu ne mai yawa bai karewa ko ba haka ba yawa kamar kudi ne in ka gansu da yawa sai kai dibin ba su karewa amma ita kuma zara ba ta barin dami sai dai ta bar igiya kawai yau da gobe ka zari daya ka zari daya zauda su kudi ma kana ganin su da yawa kayi ɓanna su sai kai ta jawo makanka abubuwa da ta kashewa kana neman ba su karewa yawa ke gare su da abin da baya shigowa sai dai hita to kuma wata rana sai dai ku hita tare da shi ko ba haka bane to da haka kina rayuwar duniya haka take ba komai bace Allah ya ce mutanen da ba su bi ka wuya ba suka yi kafirci ga Allah Allah ce da wacce hum qalilan za mu je da su jin daɗi dan kaɗan ba abin da suka ji daɗi na rayuwar duniya ba komi ba batawun qalilun thumma ma'wahu jahannam wa bi'sal mihad Allah ya ce jin daɗi ne dan kaɗan sa'an nan ba ko masa wutar jahannama ce Allah ya ce tir da shimfiɗa a ce ma mutum shimfiɗa shi wutar jahannama ce umma naqarruhum Allah ya ce sa'annan mu matsa musu ila azabin ghalib ya zuwa azaba wadda take mai kabri ana azaba ce mummuna mai tsanani mai wahala dauka gare ki saboda wuta ce damanka wuta ce hagunka gabanka bayanka samanka ko ina wuta ce daki ne na wuta ba kasan yana da wahala rai ta dauki wannan azaba ko wata aya Allah ce innal ladina yaftabuna ala allahi alkadhiba la yuflihun mata'un fid dunya thumma ilayna marji'uhum thumma nudhiquhum al'adaba ash-shadida bima kanu yakfurun lalle wadanda suke ma Allah ƙarya Allah ya ce ba yadda za a islamu rabo ba na ba su rabota da gidan aljanna za su ji za su ji dadi a duniyar nan jin dadi dan kadan Allah ya ce sa'an nan makomarsu ya zuwa gare mu ne sannan mu ɗanɗana masa azaba mai tsanani saboda mai saboda kafircin da suka yi ma Allah. Wannan haya ba ita ce ba a jin daɗin duniya ba. Allah bai hana mu jin daɗin duniya ba. In mun same ta mu ji daɗi. Muna gane ba? Allah ya ba mu duniya mu ji daɗi. Kul ma shaita wal bas ma shaita. Wanda Allah ya ce ka ci abin da kake so ka ci. In dai halal ne. Ka sha abin da kake so ka sha. in dai in dai halal ne bi ghairi israfin wala makhila babu banna ko babu girman kai banna ce ba su wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifina Allah ya ce kar ku yi banna da wala ba ya san masu banna kuma Allah ba ya san girman kai mun karanta jiya inna Allah la yuhibbu man kana kullu mukhtalin fakhur Allah ba ya san dukkan wanda ya kasance mai kuri to Allah baya so ka sa kaya ka zanyi kuri ko ka hawa abin hawa kana kuri kuri ne Allah baya so amma shi abin hawa ko nawa yake kudin ka ne sai ka sai abin ka ba kai banna ba amma kuri ne Allah baya so to duk mai kuri Allah baya so shi kowa kowa ne ne shi ko dauda gare yana kuri Allah baya so shi to wallan ta nasa sabon kaya da akwai masu dauda masu kuri mana sai ka kusanto sai ka kauri su suna wari kuma kuma suna takama suna doro Allah ya kiyaye to da haka kenan ba ana mijin dadin duniya ba Allah ya ce qul man harrama zinata Allah allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min ar-rizq wane ne wanda ya haramta kawata Allah subhanahu wataala wanda ya taddaita saboda bayi da arziki mai daɗi wa ya hana Allah bai hana ba saka Allah bai hana ka ba ka sa kayan ka masu kyau ka sa kaya masu kyau kuma masu kuɗi da yawa ba banna bace ba banna bace jin daɗi ne godiya ne Allah ya ce wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith game da nema Allah ta'ala ya maka ka gwai ba na ka bada labari a gani ba tare da kayan kuri ba ko kuma kayan takama ba sadakana Allah yana magana kafirai ne da kafirai suke rayuwar duniya babu addini ba sanin Allah ba imani da Allah kuma rayuwar duniya ga ta nan mai daɗi zahirinta dai ba batini ba zahirin rayuwar duniya amma batini wahala suke sha amma zahiri suna jin daɗin rayuwa na ba san talauci ba ba san yunwa ba ba san rashin aiki ba mara aiki ma cikin su tausaya mai aiki sai na rayuwarsu kuma akwai wahala an ka kalli wani wuri ga nema Allah ya bada amma ba daɗi ka zo ka iske mutum da duniya Allah ya bashi yana iya ciyar da kullum mutum dubu kuɗin shi basu ƙari ba amma matar ya guda ɗan ya guda kuma za a da kuɗin wannan ba azaba ba ce kuma ya yarda ɗan shi guda yana da kuɗi sun yi miliyan dubu so dubu amma ɗan ki ɗaya matan shi guda wai na daɗin rayuwar duniya kudin ba sun maɗan yawa ba shi ma ɗan haka za a yi ya girma shi ma ɗa guda za a yi ba saboda rashin hankali da dabbaci maimakon koyi ta haihuwa akalla ma ce biyar kana da ɗiya guda biyar to ko ɗaya ɗari gare ka duk kana iya ciyar da mutum dubu kullum ba kuma kuɗin na nan ana ta harkoki ana samu to sai ɗa biyar ya gagare ka ka ka kasa cewa wai wai ƴaƴa wai suka yawa mutum bai rike su me za ka yi da kuɗin kuɗin suna da sai tarawa ake yi ga banza a ƙarshe sai ga wani ya ba musoshin shi da yawa sai ya ce musoshin gidan su na nasu ko karnuka ko aladu ko wasu halitta dai cikin gidan shi ya ce nasu ne kawai to me amfani kaga ba hankali ba ji daɗin duniya ba yadda ya kamata mun yi su jin daɗin duniya ta wannan bangaren yaya in aka ce masu mutum yana da ɗa talatin daga mutum ya tashi ma ya bar wurin kuma ga yanzu har kallo suke baka mutu ba yanzu kuma kana nan kana rike da yaya talatin kai ma Allah ya hana ka ba ka iya ci da kanka sannan kuma ga azaba suna sha ta zuciya ga damuwa saboda suke Allah ba su ba farin ciki ba su saboda babu wani Allah da suka sa gaba suna bauta mushi kaga asara ce mai yawa Allah ya kiyaye mu sai Allah ya ce wala in sa'altahum ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون
kuma kafirai da muke gani an ce saboda damuwa damuwa rayuwa akwai fa wasu wurare ma gaba ɗaya ma aure ma ba ya da kyau sunan shi ba ya da kyau kawai kai kadai za ka yi ta rayuwarka kuma ga dukiya ga ga wadata wasu wurare ba ma ka auren an sama cikin kanka aure wahala ce a ka sai ga mutum ga da katon gida wargaje ne amma shi kada yake rayuwa kuwa to na daɗi yake kai kada ba kowa cikin gidan sai kai wata shekara aka je wajen cikin cikin wata bakwai ko shidda sai da aka samu mutum dubu arba'in da shidda ya mutu dubu arba'in da shidda duk ba su da aure ba kuma duk manyan ma'aikata ne masu kuɗi duk cikin gidajensu kuma kowane cikinsu sai bayan watanni a sanya mutu ko da ba kuwa gidan duk gidaje ne ga su nan mutum ya mutu ya mutu ya mutu ya ya kumbura ya kumbura ya kumbura ya fashe shi ma makwabcin shi haka shi ma makwabcin haka suke to wallahi dai ya ce an yi mutuwa kowa da unguwa haka suke ga kuɗi ga wadata ga komai a zuwa iske mutum ya zagonye ya zagonye ya har ya koma kwarangwal babu komi sai kasusuwa na jin daɗi yake irin ba ka jin daɗi shi ne irin wanda musulmi suke mana wata Allah ya ƙara mana jin daɗi walalin da muke wama da su kuma Allah ya kawo mana ƙarshen su wala in sa'altahum Allah ta'ala ya ce in ka tambaye su man khalaqa samawati wal arda wane ne wanda ya halicci sammai bakwai wane ne wanda ya halicci kasai bakwai la yaqulunna Allah lalle za su cewa Allah ne halice su mana da zaka tambayi waɗanda ba su yarda ba da Allah subhanahu wataala su bauta mai to ita sama waye yi ce mana ba kai tsaye ba a fakaice in kana tattauna da su in tura ta kai bango dole su tabbatar da cewa Allah ne ya sama kuma Allah ya kasa amma haka cewa suke kawai su suka yi kansu ma ka matsa masu ka matsa masu ka matsa masu walalle za su tabbatar da cewa Allah ta'ala ne Allah ya ce qulil hamdulillah ka ce masu to godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala malicin kowa da komai wannan aya ɗaya daga cikin ayoyin da suke gwada mu cewa kafirai waɗanda suka kiba da gaskiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a da can da yanzu sun yarda da Allah ne ke halitta amma ba su yarda su bi doka Allah ba kaga tun ka da warwara ke in ka yarda da cewa Allah ya halicci duniya to ya kamata ka yarda da cewa kuma Allah ne mai bada doka ko alalahul khalqu wal amru to saurara Allah ta'ala ya ce umarni da halitta duka na Allah ne ba mai halitta sai Allah ba mai bada doka abu sai Allah wata haya Allah ce wala isa an tauku من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون Allahu yabsutu ar-rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu inna Allaha bi kulli shay'in alim. Wa la yazal man nazzala min as-sama'i ma'an fa ahya bil arda min ba'di mawtiha la yaqulunna Allah. Qul alhamdulillah bal aktharuhum la ya'qilun. In ka tambaye su waye sama, waye kasa, waye hore rana da wata. Duk wannan abubuwan waye su za su cewa Allah ne. Allah ce to haka yake kaunar da hankalinku aka hana ku kota ma Allah shi kadai in ka tambaye su wane ne wanda ya saukar da ruwa daga sama ya rayar da kasa bayan mutuwarta cewa za su yi Allah ne Allah ya ce to ka ce musu alhamdulillah na gode ma Allah da Allah ya yi gori na zamanto manzon shi kuma ina bauta mashi kuma kuma na gode ma Allah da kun yarda da cewa Allah ne mai yi bal aktharuhum la ya'lamuna Allah yace a bari wannan magana yawancin su dai ba su sani ba ba su da ilimi jahilai duk kuma da ba duk wanda ya yarda abu to zai kiyayya da shi ban jahila shay'an adam duk wanda bai san abu ba sai wannan abu zai zamanto abokin kiyayya shi ne yasa musulmi da yawa suke gode ma alqur'ani saboda ba san shi ba sun san shi a suna suna garin girman shi amma ba su da lokacin sauraren shi sun san shi a ƙura'ani ba tsoron shi ake yi da ƙura'ani ba dodo ba ne balle a ji tsoron shi ƙura'ani littafa Allah doka Allah ce ka matso kusa da shi a koya maka shi ka iya karanta shi ka san ma'anar shi ko ba haka ba alkur'ani ba dodo ba ne ba abin tsoro ba ne abin so ne abin kauna ne abin runguma ne wajibi ne ga dukkan musulmi ya runguma alkur'ani da kusance shi ya je makaranta a koya mashi shi yasa tun kana dan kalallamin ka iyayenka saboda soyayya da suke ba alkur'ani mai girma suke sanya ka makaranta saboda ka yi kusa da shi ya zamanto abokin hirarka wa khairu jalisin la yumallu hadithu وترداده يزداد فيه تجملا القرآن شيني mafi alherin abokin zaman da ba a kosawa da saurare shi ko ba haka ba mutane na nan wani wani ya shekara saba'in duniya dare da rana bai da abin karatu sai shi ne taba gajiya kuma dole abin saurari za ka gaji da shi kuma zai yayi ya wuce su dan manaci da sun zo sun wuce su shata sun wuce su dan kwayo sun wuce su ma'azu dan alalu sun wuce su tuwani ne mawaƙa na da su dan maraya jos su bala na goje su sun zo sun wuce da an yi su sun wuce kamar ba a yi su ba ma ƙur'ani yana nan za a yayin su a yayin su kaga sun ɗauke hankalin mutane wani lokacin kuma sai kaga shi kenan shi yasa shata ya ce in ya mutu ma ba a ƙara jin waƙar shi ana ta mamaki kuma ga shi yanzu ake jin waƙar shi ina take dama ta tsohi ce ji sun mutu yaro ka ce sauraron ma shata zai saurari ta duk sun tahe su masu sauraron duk sun tahe shi yasa ya ce aka yi ta mamaki ana ta mamaki yaya za a cada kasutoci don kasunan kwakoki suna nan ko cikin abin da ka shiga cikin kafafen yada bayanai na zamani ka shiga za ka samu wakokin shi yadda dubu amma ake su ba mai saurari amma da ƙwar'ani ba da ƙwar'ani kullum ba saurarin shi sai karuwa suke shiga da ka dole na abubuwa na rayuwar duniya duk wucewa suke yi mawakan zamani da mawakan gargajiya duk wucewa suke duk wani mawaki musamman ma yanzu duka ta dogon zamani gare su wanda sun shekara jan hamsin suna yayi shekara hamsin su ake saurari mawakan yanzu kuma ƙololuwa ka yi wata biyu da waka ka tayi wata biyu yanzu ka ji kuma wani ya zo ya tarke ka ya ture ka ya ci daga nan baka yi ba shi ma yi wani ya zo ya ce kai ma baka iya ba cikin shekara sai a samu yan yayin mawaka guda ɗari sun busa rikita ma samari sauraron su sai kana cikin sauraron sai abokin kai cika wannan waka ya murya yin ta sauraron sabuwa ga ta kuna nan kuna mamaki ka lalle wannan waka ta yi sai kuma wani ya zo shi ma ce a yana yi da an bayyana su ya ba yi wa ba a ba a yi wannan daɗi ba sai ya kunna sai ka lalle ba an yi su daɗi an ba da ta mutane ta alƙur'ani shi yana nan mu'jiza ce ta annabi dawwaban biya wadda ba ta karewa Allah ka kara mana imani amin sai Allah ya ce lillahi ma fi samawati wal ardh لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد Allah ya ce lillahi ma fi samawati dukkan abin da yake cikin sammai na Allah ne halitta Allah ne mulkin Allah ne kuma Allah yake juya shi yadda ya ga dama wal ardi haka ma da abin da yake cikin ƙasa halitta Allah ne mallakan Allah ne kuma Allah ke juya shi yadda ya ga dama da mu da duwatsu da itace da ruwa da duk abin da muke gani da wanda ba mu gani ba duka Allah ya halitta shi kuma Allah ke juya shi kuma mallaka shi ce bai da abokin tarayya a ciki inna Allah lalle Allah subhanahu wataala huwal ghaniy Allah ta'ala shine mawadaci wanda yake da cikakkiyar wadata wadatan Allah subhanahu wataala ba ta karewa نعم Allah ta'ala mawadaci ne daga duk wanda ba shi ba Allah ba ya bukatar komai مم.
ba ya bukatar kowa bai halicci duniya ba dan yana da bukatar ta ba نعم ya halicce ta ne saboda hikima ta shi amma ba dan yana da bukatar waɗanda za su mai aiki ba ne ka Allah ya wadatu daga mala'iku aljannu mutane rana wata taurari sama ƙasa duk komai Allah ya wadatu daga gare shi amma kuma kowa yana bukata zuwa ga Allah مم.
mala'iku suna bukata zuwa ga Allah aljannu suna bukata mutane ma duwatsu itace dabbobi kwari duk wata halitta da ka sani tana bukata zuwa ga Allah yasa Allah ya ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid ya ku mutane ku ne mabukata zuwa ga Allah shi kuma Allah subhanahu wataala shine wanda yake mawadaci abin yabo shi yasa nan ba Allah ya ce inna Allah huwal ghaniyyu Mm.
Allah ta'ala shine mai cikakken wadata mawadaci wanda baya bukatar komai shine Allah amma nan duniya duk wani mawadaci yana da bukata mutum da wadata amma kuma yana ta nema amma kuma sunan shi mawadaci yana bukatar kudin su karu yana bukatar lahiyar shi ta tabbata yana bukatar waɗanda za su kama mai aiki shi kadai ba ya iya ba to kaga mu wadatar mu karama wadata ce ta Allah kuma cikakka ce نعم
alhamid kuma Allah subhanahu wataala shine wanda yake yabo cikin dukkan al'amura gaba daya in ya baka ka yabe shi in ma bai baka ba ka yabe shi مم.
Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya shiga cikin farin ciki sai ya ce alhamdulillahi alladhi bi ni'mati tatimmu salihan mun gode ma Allah wanda da nemomin shi ne abubuwa masu kyawu suke cika kaga an samu jin daɗi ko idan kuma abin rishin jin daɗi ya samu abun bakin ciki da damuwa manzo Allah sai ya ce alhamdulillahi ala kulli hal مم.
mun gode ma Allah kan kowane yanayi shi Allah ta'ala gode mai ake kowane yanayi aka shiga مم.
in kana da lahiya ka ce Allah mun gode in kana kwanta ma kana jiya ka ce mun gode نعم
kuma kana bakin kura ka ce Allah na gode استاذ ba kara da kai tai kana wayo wayo ba in ce alhamdulillah alhamdulillah Allah na gode sai kura ta sake ka ان شاء الله
wallahi sakin ka take akwai mutane da yawa da aka zanki sa su cikin kasu irin na azantarwa malamai aka zanki ma azaba cikin ɗakin kasu sai a tura ma zaki ya canye ka malamai da yawa ake tura musu zakin sai a suke zakin ya ya miƙe kawon shi suna ibada yana tsaron su a zo a leka a leka a gani a ga zakin yana nan kawai sai wani wani lashe-lashen shi yake kamar ma bai ga mutum ba shi ko malami hankalin shi kwance gaji bambancin ba wanda ya san Allah ke kai baka san Allah ba ka turo ma zaki cikin daki ai sai kara wayyo Allah wayyo wayyo da Allah ku bari abinda aka ce aka kama ni saboda shi wallahi haka nake wallahi na turo ma da kara kuma bayan Allah ne na kwarai ko kara su ba ji ba zaki ne ya dade bai canye su ba su ba su da damuwa ya ba canye sun yana su me cikin duniya a zuwa yadda zaki akwai wanda ake tura musu karnukan da ake koyarwa ba akan su yi jima'i da namiji malamai dukkanin shi za a tuɓe masa kaya amma sai a zuwa iske karen ya yi tsaye yana kallon suna ibada shi kawai karen an horar da shi ne akan lalata da namiji an koya mai kawai ga yadda za a yi kada shi ga yadda za a yi taushe shi ga yadda za a yi mai abin da za a yi to sai a turo malamai irin su wasu kasashe an yi irin wannan abubuwa da yawa wasu ya suke karnukan gasu nan suna ta abin nan suna ta kewaye kewaye malamin kuma ko yana zaune yana karatun qur'ani ko yana ganawa da Allah ko yana sallah to saboda kenan kowane yanayi in ka shiga ka gode ma Allah duk wanda ya gode ma Allah a cikin yanayin da yake mara daɗi to Allah zai taimake shi ƙara ba ta kuka ba wannan kuka kai ta wannan yanayi da ake ciki wannan a wannan bala'i sai ba ka da aiki can da kake samu baka taba godewa ba baka taba gaya wa mutane ba abin da kake samu sai yanzu da wahala ta kai maka to ka zani gode ma Allah in ka samu ka gode in ka rasa ma ka gode ma Allah sai Allah ya taimake ka man yattaqillahi ja'al lahu makhraja Allah kawo mana karshen wahala gaba daya wanda muke karantawa Allah ka sa ya amfani mu duniyar mu da lafiya kuskure kuma Allah ka yayi mana Allah ka sa mu gyara wannan نعم tana tambaya cewa kayan azumi ya zo tana yin jini na kwana hudu amma azumi ya zo sai ta yi sai ta yi na kwana nawa kwana goma amma ko ba kai ba haka yake zuwa gaba ɗaya ba ko in ya dauke ne kuma bayan kwaɗan kwanaki yau sai ta wada sallah sai ya dawo kenan in dai shi ne to jini ne dama kuma ana kallon matsayin jini guda ɗaya ne malamai suka ce sai ya yi nisan tsakanin jinin farko da na biyu kwana takwas to sai ya zama na farko daban wanda ya zo bayan kwana takwas wani jini ne dan dai duk jinin da yake zo ma mace jehi jehi haka in dai shine to jini ne kawai sai ta bar sallah ta bar azumi har sai ya dauke sai ta koma ga sallar ta da azumin ta Allah ya samu dace Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi ka ba mu lahiya da abin da lahiya za ta ci Allah ka raba mu da yawa da talauci ka ba mu arziki da wadata Allah ka ba mu aiki mai albarka ka sa mu kare da duniya lahiya Allah ka gawarta mana zunubanmu Allah ka yayi mana su ya Allah Allah ka mana karshen wadalu gaba daya Allah ka ba kasashen mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka tsare mana jami'an tsaron mu da shugabannin mu da talakawan mu da malaman mu da mawadatan mu da ma'aikatan mu gaba daya Allah Allah ka kare mana rayuwar su ya Allah dan bindiga da yan ta'adda da barayin gida da dangi Allah ka shirye da su Allah ka sa wadannan mugayen dabi'u da suke ni cutar da mutane da tsoratar da mutane su bar su waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah kara musu lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da rahama da gafara Allah ka sa su huta Allah ka dawo da su gida aljanna Allah ka sa mu gari da duniya lafiya wannan azumi da zamu kaiwa na shidda Allah ka sa mu kai shi lafiya kuma Allah ka sa ya zama to karɓar azumi a wurin ka kuma bayan shi Allah ka yayi mana zunubanmu ka kara mana rahamar ka da albarkarka Allah ka yanta mu daga wuta ya Allah Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya sa ta ci Allah ka kawo mana karshen zaman banza da yawa da yawa zaman kashe wando da yawa da yawa ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah كريم وبرحمتك لتوسعك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Love, love, love.